kamar ka ce ya aula ku ne sai ba da kuma nimin domin ba hada ma'aunin da kuma wato hada suwa da kuma ma'aunin da wal akhiru lahum alba domin ya kuma ya haka in ka ce ya aula ku ne in ka ce ya aula ku ya ku Allah kuma ya ku suna malikal mulki mamalakin mulki su da mulka Allah kai ne ke kuma ke ba da mulki man ta sha da wanda ka so min indika daga halittar ka duk wanda daga wato Allah ba su wata sifa da suka gani ya Allah ya ba shi kuma dole ku tsaya ya zama an yi biyayya gare shi ko ga Allah ya sa hali masa yadda mutane kuma za ka Allah ya ba shi wani tunani duk inda wannan wato sifa ta faru sai ka ga Allah ya ba mu da shi da mutanensa da Allah ya ba shi wani tunani ko wani kwanci ko wata inda wajen wannan riba da yake mulkin nan ka Allah da Allah ya bashi ke kama ne daga shi to ya ka Allah ke bayar sai kuma ka Allah bashi da sai ku Allah ke bayar Allah ke bayar to Allah kana ba da mulki ga manta sha wanda ka so min an kika daga halittar ka wanda ku so mulka kana kuma shi ko mulki da manta sha da wanda ka so kuma haka Allah ne ke ba da mulki Allah ne ke ba da mulki ya kake imani da sai ka fita in Allah ya baka to ba shi ya baka in ya karba Allah ya baka shi ne karba wanda ke mu manta shar Allah kana buwaya wanda ka so biki ka idi da bashi mulki sai ga Allah ya bashi buwaya wanda ke mu manta shar haka nan kana kaskantar da wanda ka so da to ai ba ku jira da idi da ku so sai ga da wani ne ai wata wato ai injiniya eh ana kare shi shi ne wani shi ne wani shi ne wani to ba wai tubarsa ba wai jikinsa ko ko shi din ne ba a'a wannan tubar da Allah ya ba da mulki ita ce wata alƙali da za a ba mu ta sai da kuma su kai ba mu ta ai da ba mu ta wani tsohon shugaban kasa lokacin da ya suka a cikin sosan ma a cikin da ya ba da mulki ai da gama ma ta yi ya tsaron da su koma bayan wancan kuma ba ta ba ai ya gaba shi ba shi ne kuma wanda mutum ne ko ina yin shayi ne ko ya gaba mutum ya koma wannan ina bayan ya kuma ko shi da mutum can ne ko ko ba shi ne ba su bayan ai shi ma haka kira shi da gudun ba mota sala tsaron da jama'a da ƴan rakiyar jama'a ya ɗan wancan shi sai ka shi ka ma wata ne ko mota sala ya bada lalaci amma da babu kowa a mutum biyar zuwa goma an gama shi ne da karar أكل وقت عليك أكل وعيك أكل وعيك أكل وعيك أما أسمين تجارة لأنها مش أجمدة جبت هودا للأمان للأمريكية جاء أم بس أبوه لما كان شبه شكل أكل يا رب الله يا رب الله شير يا لا بس لا يكون لا يعني لا هو يجي يجي على كلام واحد يوم يسوق مريجي تجارة ما تيجي تيجي ما تيجي جيبنا Allah wato dukkan alkhairi ya fita cikin tare da ka wato a wajen ka ne yake to har ma shi ya alkhairi ma shi ma ba ta Allah shi sai dai wato shi ma a cikin shi shi ya alkhairi ga Allah ba za a ce shi ya duka alkhairi an san ma wa sharru ma yake har shi ya alkhairi ma a wajen Allah shi in ka sai ya fita daga Allah shi in ma shi ya ne daga Allah shi sai dai a nan da ba za a jike wani alkhairi ga Allah ba sai a jike alkhairi ga Allah amma shi shi alkhairi ba za a jike shi ga Allah ba duk da yake shi ma da Allah yake kamar da shi su da bahani yake fada a cikin shi da cewa wala fa'ilu da alkhairi da sharri gairu hu wa duk abin da suna da hu da su shi Allah wala fa'ilu da alkhairi wa sharri gairu ba wani ya aikata alkhairi da kishiyar alkhairi in ba Allah ba amma wa duk alim sai dai ina daga ladabi na suna rubunan fihu shara kuma zan ko za mu jini da shari ga Allah ba ya ne alkhairi amma da shari zai ladabi ga Allah amma shi ma duk daga Allah ne to idan ka aka ga wani kudi kabiru Allah ya wuce ko ne ala kulli shay an sabita komai wa min dunallahi la ilaha illa huwa Thank you. sun da hari a cikin rana wasu rikin da hara kuma ya shiga da ainihin kim sun da fiye a cikin dare bai su kullum yin ma sai ko da shi ku sai da ya karu lima da kafa abu da kuma yin akai da tsaya sai da wata karfe shida ma mutum ba ta yi a gani sai da bakwai dare kaga wannan sa'a ta kuma ta karfe bakwai sai da daga nan dare fara har zuwa wata mun da cewa har wato shidan ma rana ce rana ta je kan dubu ka wani sa'a ta bakwai ta kawo sai da ta tsaro ke sai ake rana ta bani misali kan dubu ka ga ka ga ne sa'a ta tsaro ke ta tsaro a cikin rana ke kuma muka ce rana ta bani kan shida to ka ga yanzu wannan sa'a ɗin ta shiga wa cikin gari to wannan shiga da fitar da wato ainihin dare kan shiga cikin rana ko rana shiga cikin dare ba a yi ta sai Allah a cikin ba ta fi ƙarar su kenan to Allah ne yin wannan wannan mun da hujja kuma kana fitar da rayayye mina da yin tabbatacce kan insani kamar yadda Allah ya fitar da mutum mina da tabbata daga umar bani ai ban yana wani matacce amma sai Allah ya fitar da dan adam daga gare shi wallahi kamar yadda Allah ya fitar da tsuntsu wato musanya wato mina da rasu daga kwai shi kuma kana kwai abu ne matacce amma sai Allah ya fitar da tsuntsu shi wani zuwa wani da rai sai ya fitar da tsuntsu to wannan ba mu yi alƙi to ne duk haka ashe Allah shi ne ke fitar da kanka daga ciki mahaifiyarsa kuma shi ke fitar da tsuntsun da tsufai to tsuntsun da malita kafin shi da a fitar kuma da sharu wanda zai mai ta kuma ke fitar da matacce shi ko shi mataccen sai ke shi da hanyar daga rayuwa kaga ka fitar da mai rai daga cikin rayuwa shi ne kamar aka fitar da mutum daga cikin mani a duk fakin tsoro aka fitar da kuma tsuntsu daga cikin kwai kaga tsuntsu ne rai an fuka shi daga abu mara rai to sanan kuma duniyar da yinka tana fitar da matacce kuma yana da kai daga rayuwa kamar ne kan kamar shi mani matacce ne sai aka fuka shi daga ɗan adam kaga kaga ai an fitar da matacce daga cikin yare kenan wa haka nan kamar kuma shi kwan ake fitar da shi daga cikin tsuntsu to za ka kwani ai mara rai ya fito daga mai rai to haka Allah ya ce fitar da mai rai daga cikin mutacce fitar da mutacce daga cikin mai rai wannan kuma ta sha kuma Allah kana azurta wanda ka so azurta shi ni ga yin gadin ba tare da diga ba ai mukan kuma azurta shi ni zuka wasi an arziki bai da shi ita ce ya kamata ki Allah ya azurta shi Allah ya yi shi ba ta kuma akwai da shi kasuwa cikin ne kasa shi kasuwa kasuwa da shi kaɗan sai da ya fahimci abin da kai kin nan duk da ba a duba maka kake kasuwa amma an samu ba shi kuma zai zo Allah ya fita maka ya samu fiye da ni mutum da ni shi kun abin da kuma ikon a wajen Allah ne eh ba wai ne ba aiki ne ba ko da bala ko tambako ko da hikima kake ba mutum arziki in Allah ya ƙara arzikinka sai ka ce ga ubangiji ya baka wanda kuma Allah bai kaddara aiki na kuma sai ta wahala wanda ta bani sun ba to Allah ya san ko wanda sai wanda Allah ya ci aminta Allah ya aminta amin la yastawil mu'minuna kafiruna awliya Allah mu'minai su riki kafirai auliya masoya wa mun da su kasu su min jin mu'minina wa bayan mu'minai ka riki kafiri ki zama kasoyin ka kai ku ba ta ku ba a a kai ku wanda yake mu'mini shine babban an ce wannan ta ku ga abu Abdullahi Ubaydin Sulaiman wanda shine rasu Abdullahi ke da ku ga mu da kan duniya ya kuma sai yana koya sabunci kuma ina son kafirai ne yana kuma kunya su a koye amma wato girma wato abu da ta su da ita yin nan sai zama cewa da wannan sai zama yana da wato mabiya a sun su da rufe eh ba su ke abokan su kuma akan irin wannan suna kawai kafashi suna bayyana wato suna suna bayyana musulunci suna kuma su kunta kafirai suna bayyana suna son har ma suka ce suna son idan makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yaƙi manzon Allah so suke yi makiya manzon Allah shi nasara kan manzon Allah eh saboda shi a za su zai su dole a lokacin da za su sama in jira ya zo Madina a lokacin babu wani shugaba a Madina da ya yi to amma ittifaqi wajen zaɓar sa a matsayin shugaba amma yi kokarin ana haka kakiya za a rantsar da shi za a tashi a matsayin sarki to kafin ranar ta zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam a yi hijira zuwa Madina to ko da zuwa kan ba ka tsaro sai magana da rokon sa ta shawara to sai dai wani na koye kafirci ina bai da kushi domin ba inda bai kuɗe ba to za a ji yawa shi sai zama cewa sai zai zama ɗan yi shi ba dai amma a kira wannan bakin kicin da cewa rashin tsoro ka ba ko wani da wasu yan kula kan kashirai kira kuma shi kasa to shi ne itara mazauta itara da kai a tare da shi har su dari wani da su duka da kala suna za su zama da kashin kasa da shi shi ne da wurin da shi na yadda da za su za su tuna tsarin da shi kan da kuma su tuna da za su shi inda da zamu kira da kasu su da ya suke cewa ma suke da kasu da Allah ne kan ya su da yake a kasu da Allah ne shi ne Allah ke kare mu ne wato ayi ciki kafirai masoya za su tafi kunta su ko ba bayan su ne wani su Allah ne Allah ke zuwa da ya yi da haka ko ba kun da wani su a duka lalata mutum kansa ya tafi ne lafi shirin bai zama a cikin bai zama a cikin a cikin komai ba dan dai ga addinin Allah dan haka illa an ku kun mun kai sai dai ga kun tsoron wato ainihin tsoro da gare ku wato ainihin wato iyaka wato zama ku shafa tsoro wa ha ba da ga tsoro kun ji tsoron tsoro to wannan babu ne sai ku gusa abin da kira ukiya shine sai ku nuna kuna son su amma harshe amma kuma kuna son su a zuciya in kuna da tsoron kun zo kun gaba da kajiran za su zo da ku ku zo ku musu tafiya domin ku nunawa a harshe kuna son su amma kuma a zuciya ba ku son su eh ina ana yin cewa wanda haka kuma za mu haka ubangiji yana kautar da ku za su sa ake zuwa da ku kada Allah ya ci da ku wato in ware ku kun ji ku ce ku ina da yaran da ku ko kuma za ku fita da yaran zuwa ga Allah albarkatu na kowa zai jira Allah zai muku shafe yara
تبقوا ما في صدوركم أو تقلوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
Allah yake cewa wannan bakan shi ba to ai da wannan da ya amsu da wannan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cikin gidansa yau a wata rana daga wani mutum ya fito ga manzon Allah sai kun zo wa tsoka sai manzon Allah ya ce wa ne sai ya ce wani ne sai ya faɗa a goye manzon Allah ya ce kin da wannan dan dangi sai ku kuɗa gidan manzon Allah sai sai ba su zama kasuwa ne ci waye wannan ce ya ci wane ne ni ne wane sai manzon Allah ya ce mun ce to sannan yana yin da wannan mutum ya mutu gaban manzon Allah sai manzon Allah ya mutu fuska tun daga gare shi da shi wajen manzon Allah sai manzon Allah ya mutu fuska tun daga gare shi ya zama ne za su buhu ina so da samar da bilkoli a wajen zance yayin da wannan mutumin ya tura ya tafi ya ce na Aisha ta ce wa manzon Allah ta ce amma kana wani abin mamaki gare ka ya manzon Allah na ji da kana faɗar wani magana sannan kuma ka aikata abin da yake sabanin sa tun daga su a cikin da shi amma ido kuma sai ana zai su zo ya aka kai ta aka yi ba ta aka yi dariya wanda kuma ga shi kafin da zo ga mun faɗa a kai sai manzon Allah yace ya ce kai na Aisha inna da bushin fi wujuhi qawmin ay kuka yi walwala a cikin fuskar wasu mutane wanda duk muna kan al'um amma duka sun zo na cikin da zuciya me shi ne ke fa kayan da shi wannan mutum mutum ne wanda yake mai jama'a kuma wawa ne ana cewa shi a rahmatar gaba wawa a wuri gaba ne a wani mutane kuma ina ta gaba shi ne yanzu zama san Allah sun zafi lama yana zuwa ya kuto ya shiga wanda na ce waye shi ai wani wanda Allah ke faɗa a kan da shi da wani ya zama wani sun zama wani Aisha sai na Aisha ta zuwa da magana to amma da zama da Allah sai ba za a ka yi ta aka yi wa aka yi da wani aka koma har ma ita ce na aisha kuma ta biyar ba sai ce wannan kuma ko da ban ce da ma da ga wata ce ta shi ne a tabbata ta wawa a ji ko ko ta yi wani hoton ta ce ga shi ko ko ta ce ko ga ta ga yau ta shi ne bayan ya ta sai ta ce ta yi ga wata ta ta ta ce amma kuma da kuma irin aikin da na kayi masa sai mu gana ai in da mu shi shi mu shi ko ko ko mu da ta ai mu yi da wala a cikin wani ne amma in shi mu da fara da fara saboda akwai mu gara ya ta take zama da mu akwai mutum da yake masharanci idan mutum ce za ku fito na kawai shi to sai mun sa sai a kuma yi to irin wannan siyasa da aka mutu sai ka nuna kana tare da su a harshe a zuciya a fuska kai nuna musu walwala amma kuma a zuciya ka fara kai a zuciya ka fara kai ina ba ta gani to wannan ya fita daga abin da ake cewa wato mudara wato mudara su ko siyasa ta addini ya fito da fuskar siyasa ta addini yanzu wannan abin da manzala ya masa aka walwala aka kuma aka waye da haka kuma sai ga shi ya zama an gyara shi ya yi imani da manzon Allah ya zama da manzon Allah ya yi zama mutum biyar dama ai kasancewar bai samu bai kawo aiki ba bai samu aiki ba amma ya shigo aka masa siyasa aka rike shi sai kuma ya hau aiki kuma sai aka amfani da shi magana da cewa ai inda mun inda mun sharrin nan wanda ka kuma nasu tika a kun shi ko tika a sharrin yana da mafi sharrin mutane mafi da wajen Allah wanda mutane za su rika jin tsoronsa don tsoron sharrin. In ka fiye siyasa, ka san mutum mai sharrin ko kan ke wani tsora, kan ka ce kai ma za ka wasu zai. A a kan nuna zaman lafiya ka kashi kai shi, ka haka ke kamar da shi. Kuma kira sai ka hana masa ma sharrin, sai ka gyara. Kullum ina fara a irin wannan munasaba a cewa wato an taɓa yin irin wannan ya taɓa afuwa tsakanin ga wani bawan Allah a nan ugon shi Allah ya zarge shi ya san kuma ya yi ta ko sai ko ba ne da wani sai ko ne gaba gaba ne gani sai ko kuma suna cikin kai to kan wani kan su ya yi da kuma an kashe shi da kuma wato shi to akwai wani wanda shi da ba ya yi ba sai aka haƙin gani aka kuma fata aka nuna wani jami'ai wani a wasu kuma wani kuma ya wasu yi suna jawo kansu suna ɗin wani na abubuwa bayan an gama kuma ya wasu ya wasu shi sai ta wasu waje ba sai ce ga shi nan zai yi sai idan shi wani kuma ba sai sai idan shi wani kuma ba da Allah ga kuma ya ba shi amma da kuma da ne sai kana ganin da sauran ba ba shi wani ba sai wani na tare da in za ni karatu sai dole dole a yi karatu da shi in zama ishirina in ja shi in zama ishirina haka dai kwana da kwana ji wani kashi ɗaya da yawa ba ka da yawa ita yana a zama da shi ba ba ita can jami'a ko ta kuma da shi ko ne in ne da wasu da al'ada so wani mana in ka kai wato wani ke wurin daga shekara ta tsira ta gari ko ai tsamanin ga ɗan shekara kuma ba mishi a wani kowa sun wani zama ya gai sun ba ya ga wani koro da gabata a baya wani aka a kowane ma tsoro ne da kan mutum ya fice ne ko abin da suke da suke fara ko ba ne eh cikin da suke jawo ni kare da wanda suke da ba ga jikin da da su ga yaro kai a rumu ba ni ke ganin sun yi su jawo musu wani kuma da za su yi ba ni kamar su da ido duk da su wanda ne kuma mun ga yara sai kan da mun kuka yi mun da iyayen sun je suna wa kan iyayen da kai wanda malamin ne a kuskure ne wani eh eh kun ka kai iyayen ma suna jin ma a kan kuma tare na abokan abokan ba wani ne abokan ba wani ne da kuma su ne abokai na ne ne mun da su mun da su ko da mun mala zo ka ko an ta ko da su mala ko da su mala a ya ku da wata mala ba wani da ko da kana to ku kana an ji kana kuma ne in da ba in da ba ko ba ko ba ko a shi ne ya ina gona ta ce kai da Thank you. sai ije mu wani abu da su wala ta da su wato an ba madina kuma an gaishe ba ma wannan zaki ba ni ake gaishe sai ni ai mara gaishe shi ina ga wannan da suke ba za ka wannan to sai kuma wani lokaci wato ina wani a cikin dan mota to ka don ka ga ba ita ma ba kan bayan bayan ba shi da kuma ba shi da goma ko a cikin da wani ya ka ka ka shi ma da wasu ina kawai da kuma yin babu ina da ina da kawai suka wani gudu na ya ce ba su na ba su da wasu ba su ina da ya sa ana wani kai wa yawan nan ni su ma ma an aka wani kasar aka kan kuma da waya ina mun ji ba shi kare Allah ta gasa an zo araba kayan da ba su wani mai koma wani wanki wa yawan aka kona aka matsi aka matsi aka haɗa mutane wajen na za mu kwace har yanzu a babur wala mun ko dole aka ta ko ce ba ko ran kai ba aka ta kan hanya ina ba da ya kaga to shi ne wannan ya mutu da yawa ya ga kabura da shi ina ba da kai to akwai mutane da yake ina mutu shi mutane mutane da su rufa da ko wani ina ba mutu shi ne ko ba ka yi ba eh sai ke zama wasu ya Allah ya ta in Allah ya ba ka ba dama sai ka sai shi sai da wani sai da kake da kuma da yawa irin wannan abubuwa sun faru ko da kuma alhamdulillah din an zo da su da su sun zama nagari eh mun yi yawo sai ko iyaye kai wa kai da su su bu mun yi kuma su ko da su da da Allah ga wannan an yi wannan wani kuma to shi wanda Allah ya yi shi da shi ma aka je da shi a cikin shi ko an yi wannan da bayan da aka samu wannan kare to na ga irin wannan ya faru da Allah ya yi wannan ne abin da ke cewa ya kashe duniya ya ga duniya kar ku ce wai wani a dangane ne a a wani me ka gani a kyamace su irin waɗannan ya suke suka nuna cewa kyamace su da kuma suke yi a yi watsi da su a gidan su a jiki ko shi ke karo da su idan da za a jawo su a jiki idan wani aiki ne a nuna cewa kuma suna da rawar da su kaka wani kuma nan da Allah zo a bashi wani eh ga wata tafiya a ba su aiki in wani abu da za a yi kuma su zo aiki da rubuwa da kuma a jawo a yi da su a duka nuna shi a cikin alwuri kuma wani suna kuma kuma mutane kuma kuma na aiki in an samu dama ne na yi wani tafiya wani yi matsala da wasu shashen da wasu hada wasu da wasu yadda yi shi wala da kuma ba amma idan na ba ta ma bita mutu za a za mu kuma ba a yi kuma a yi kuma kuma da gare ni ba a sha wani ne ta sha wani ne sai ba ta fi to da wani to in an yi mutu ne waɗannan sai a jawo sai a jawo amma duk da za a ce wasu wani ɗan mutanen banza ne sun lalace ko ma a gidan su a cikin su a wajen a cikin su a baya cikin su sai su je su ci ƙara farar kuma wani shan ma idan wasu za su za su yi ba nawa ne aka ga irin waɗanda in kai musu wani gani so da ke wata dama su samu su su zo ta kan zama ba in da za a shiga unguwa a ce za a yi wani abu ya sun gudan wani dama wani dama san sa ku ne kowa su za su ke ba su zai da ita ba shi ne irin wani abu da za a yi na kyarki in yaro shi fi wani ɗaurin kuma muka yi wa gaba a kuka wani mutane ga mun nuna musu tsari a wuka amma da muke wata Allah wani in da aikin su ba da gari to amma wannan abin da za mu yi shi da gyara yanzu wannan bawan Allah ne sai da kuma gwamnan a shahada ma a wurin aiki a wurin yaki mai shi kada mu Allah ya gyara shi ta kiyama kuma abin da za a yi za a kasa dan mutane su san halin da dan kada shigo a gaban yadda mu Allah ya maka ko wani su ji shi a a ba su ji shi ba ba su ji shi ba amma da aka zo aka rubuta su da rafi ku ni ko wani ba da ni ko da mu ni da siyasa ta addini idan wani gadiya mutum ya shugaba kuma karshe kai gashi ya gyaru kuma ya kawo mabiyan nasu ba an gyaru ba a karuwa to wani shi ne iya zama iya siyasa shi na rasu da dani sallallahu alaihi wasallam eh wannan shi ne kawai wannan suna da yawa wato ainihin wato za ka burin ina ma akwai wato gaya mun yi tafiya ai ina ma wato akwai tafiya ne dai sai mutum ya bude burin ina ma da ga wannan aikin naka ba hakika ya zo a cikin hadisi cewa ya shi bawa idan ya fito daga kamarin sa zai samu aikin da na gari ko suna fitowa sai ga aikin da na gari a bakin kawai na a cikin sura kyakkyawa sai wato wannan aikin ya ce wa mutum kada ma kuntu a rawar da barkuta mutum ya wato ya zama da nake jirgin na a cikin duniya farkon ana da hannu to ka hau baya na kai ka duniya ni ne ni ne nake duka kai kai saula kai ka zama ka yi azumin fa ka zama ka yi turawiyi ka zama ka zo tafsiri duk ba su kawo wasu ya sa duniya da yawa ne ke cikin da zaka cikin da zaka ya mata ko hawa yana eh hawa yana sai ba ko wannan mutumin ya hau bayan aikin su kyakkyawa har zuwa filin mahajjar wanda ya ce kawai mutum ya hana wata shi ne malam wani Allah ta hana wata shi ne kiran rahmani wata Allah ce za mu tafi fasoran Allah suna masu zuwa zuwa ga wajen kowar kaban gidiyar rahmani suna bakin ban girma suna kuma da ke zo ina bakin wata kan kuka ruwa yi aka ce kowa ya kuka motar sa ya buwa a mota wani zuwa kan aika suna da mota da rai to shi shi ne ne za su je wa Allah da wakilai suna bakin ban girma a kan ababen yau abin hawanka shi ne aikin da na yi wanda ka aikata da shi za a fi zuwa kan shi
وإذا كان غير صالح idan ko aikin da ya aikata ba aiki ne kyakkyawa ba إذا عمله سيء zai samu wannan aikin nasu da ya muni مثل قبيحة a cikin sura mummuna يقول له yana kowa sai ga zaɓen burin a ba da kuma bari sai ga nan wato abu wani aikin na mai shi da shi قال ما كنت أتمنى به
ai ta gaba shi kike shi da shi a duniya a rufe ba kai ba shi ba ka sha ka ka sha biya ka ka ka ka ka sai ka ji dai ka huta ai a duniya
أنا أتبوك ta ko har ka haura a duniya kuma da ni za ka eh ba shi da ni ko ni za ka ai wannan ne kawai mutane ko karwa وذلك قوله تعالى wannan shi ne ba nan kawai Allah madaukakin sarki يعملون أوزارهم على ذكورهم Allah ya ce wato suna ɗaukar wato wato dukkan su a nan su mutum azaba ya ce su نعم ولو الشفيع walau irin ɗaukar shafiya ce في كلامه a cikin can to Allah ya ce wanda hakan kuma za mu ce ubangiji yana kafa da kuma zan su za su sa to da an kan ma ne mai taki din da ki ne domin kan fawa wallahi rubun Allah ne ko ta fawa ne duk ibadi da bayan sa
Yeah.
to kun ka ga musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wani gara wani aya ta doka lamma qalu yayin da suka ce ma na abdul aslama ai mu ba ma bautar gumaka illa hubban lillahi sai dan san Allah eh ai san Allah ne mai san ke bautar gumakan namu ba dan kome ba zai kan gura da ne dan su suka gano su zuwa ga Allah ba ta tsara
ولا وقوف بالعباد ولا لما قالوا wato wannan aya ta doka yayin da suka ce وقيل سوف ina نزولها an ce suka bautar wannan aya قول اليهود shi ne والنصارى bakin gwamnati da nasara أبناء الله وأجباره suka ce na abu na lahi wa an yi ba ku wai mun mun ya ne Allah ne mun mun ko ya Allah ne وقيل قول النصارى shi da aka ce a'a fadin nasara ne da rana ne ما عبدنا عيسى suka ce mun ai mun bauta wa annabi Isa ba da وأمه mahaifiyarsa إلا معبدا لله ke da muna son Allah ne son Allah ne kan bauta wa annabi Isa ko bauta wa mahaifiyarsa ba sai na magana وقيل shi da aka ce سبب نزولها saboda dokar wannan aya أن النبي صلى الله عليه cewa manzon Allah sallallahu وسلم alaihi wasallama حلت ya أبدا kace ta'ala ووجد الكفار Yanzu ta Allah ya samu kafirai يحرقون على أصنامهم لا.
دون suna النبات race wato ainihin barbayen su guda a bisa zubatansu نعم وينذرونها suna kawata ta وقال لهم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ما هذه ملة إبراهيم yace wannan ba shi ne addinin annabi Ibrahim ba التي تدعونها wanda kuna hawa da kuke da awanta kuke cewa duk addinin annabi Ibrahim kuke wani abin da kuka wani shamu kun mura a cikin zuwa ka wannan ba shi ne addinin annabi Ibrahim وقالوا sai suka ce وأنا أعبدهم إلا ليقربون ai mu ba ba bauta wa waɗannan gumaka sai dan kusanta su zuwa ga Allah kusantawa to sai Allah yake ji shi ku kun sai da ya mun ban sallallahu alaihi wasallam in kuntum fi hulan laha in dai har kuna kan Allah ko ba sai da gumaka kuna yin ne dan kuna kan Allah ne a'a in dai har kan Allah kuke to ba tabu ne ku bi ni annabi Muhammad eh ku bi shi ne bai bai nuna cewa kun kuna kan Allah kula sai ubangiji ya saka muku soyayya da kuke masa wanda kuma kun yi ba sai kuma Allah ya gafa ku ban ku da yau wallahi ga ku kar ku Allah ya gafa ne ni ma kike ba abin da wani ji Allah ya gafa ka masa ma ka da ne abin da yake gafa da yake amma da zai ga bayan haka ne rahim kuma Allah ya yi ku ne ni da ku Allah ya san Allah ya san Allah ya san